بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية Ah, wannan sura ce da ake kiranta suratul juma'a ce an saukar da ita a madina bil ijma'i wanda baki ɗayan malamai sun gama akan cewa ita wannan surar madaniya ce tana da ayoyi goma sha ɗaya shi ma dai an gama akan cewa ayoyinta goma sha ɗaya ne
بسم الله الرحمن To, الرحيم bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم yusabbihu lillahi ma fi samawati baki ɗayan abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da baki ɗayan abin da ke cikin ƙasai yusabbihu lillah suna tsarkake Allah yunazzihu ma'ana suna tsarkake Allah daga dukkan abin da bai kamata a ce an sifanta shi da shi ba fallamu za'ida ya zama lamun za'ida ce au litta'alili ta yi kuma ya zama lamun ta ta'alili ce wal ma'ana yusabbihu ma fi samawati wa fil ardi li ajli wajhi ta'ala ya zama kenan an ce lamun ta ta'lili ce ma'anar sai ya zama baki ɗayan abin da ke sammai da baki ɗayan abin da ke ƙasai suna yin tasbihi domin yardar Allah suna yin tasbihin ne ba don kome ba a'a domin su sami yardar Allah subhanahu wata'ala la yaqsiduna ghararan min al-aghrari ba manufarsu samun wata bukata daga bukatu ba tafi isharat ya zama kenan musu wannan akwai nuni a wannan ayan ila annahu yanbaghi lil mukallafina zuwa cewa ya kamata ga mukallafai an ya kunu kazalika su zamo haka duk abin da za su yi su yi ibada dan Allah dan neman yardar Allah ba su yi ibada dan wata bukata ba kai zama suna ibada ne dan wata bukata wa qad taqaddama naziruhu ire-iren wannan sun gabata gare mu a baya Ah, wato da fi zikir ma ta galibu wato da aka ambaci ma ararin jalil aksari ga wanda suka fi yawa su ne gairul uqala'i wanda ba masu hankali ba su suka fi yawa kuma nan sai aka rinja da su da aka ce ma da an ce man to sai ya zama an rinja da masu hankali almaliki ubangijin da yake shine mai sarauta ayin mutasarrifi fi halqi ai shi ke tasarrufi a cikin halittarsa bil idadi wal idami wa gairihima ta fuskar samarwa da abin da kaga an samar ba wani bane ya samar da shi Allah kuma da rasarwa da abin da aka rasar ba wani ne ya rasar da shi ba Allah ne ya rasar haka nan ma sauran abubuwa ba sai lalle ijadi da idami ba duk tasarrufin Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan shine ma'anar jamu wasa al-malik al-Quddus wanda yake tsarkakakke abin tsarkakewa amma la al-munazzahi amma la yaliqu bihi wanda yake abin tsarkakewa daga dukkan wata sifa da ta kamata a ce an dangana ta gare shi ba ai misfatil hawadis ai daga tsohon fararu wa zikrul quddusi aqibahum da aka ambaci quddus bayan an ce maliki daf'an lima yutahamu annahu yadra'u alaihi naqasun kan muluki dan gijewa ne ga abin da za ta yi a zata na cewa ubangiji subhanahu wata'ala ta waya na afkuwa gare shi kamar yadda aka saba gani ga sarakan duniya sarakan duniya su ta waya na afkuwa gare su to an kira Allah sarki to kowane ya ce a sarauta ta su kamar ta sarakan duniya ne wanda su ma su ta waya take a rara a gare su al-aziz mabuwayi a fi mulki a sarautarsa bayan da za a Allah zartar da abu wani ya ce zai tashi wannan abin da Allah ya zartar wallahu ya kuma la mu'aqqiba li hukmi al-hakim gwani ko fi sunnihi a cikin duk abin da yake duk abin da Allah yake akwai gwaninta a ciki والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين huwa allazi ba'asa ubangiji shine wannan da ya aiko rasulan manzo fil ummiyina a cikin larabawa al um- wal- ah, al-arabi larabawa wanda ba su saba da rubutu ko karatu ba wal ummiyu ummi man la yaktubu wa la yaqra'u kitaba shine wanda ba rubutu ko ba karanta wani abin da aka rubuta an ilaiha fi din wato an aiko shi zuwa gare su fi din mai ma'anar ila ce wa ka zali qawluhu wa ahadi da minhum fa wala hadi qawlihi ya zama ka fadin sa ne daga ja'a fa rasulun min anfusikum wal hikmatu fi istisari al ummiyina abin da yasa hikimar da take cikin takaitar ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa a wato akan ambatan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ga wanda ba sa rubutu ko karatu ma annahu rasulun ila kafatil halqi tare da cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa baki ɗayan halitta wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a to abinda yasa tashriful arab hikima a cikin wannan dan a ɗaukaka larabawa haisu urifa ilayhim inda aka dangana manzo zuwa gare su kai ka ce manzon su ne su kadai alhali ko manzo ne na dukkan halitta manzo ne ga dukkan halitta Allah ya aiko rasulan minhu manzo daga cikin su amin julatihim daga jumlar su min nisbatihim daga dangantaka su fa ma min hayyin min al-arab ba wata kabila daga cikin kabilun larabawa ila lahu fihim qarabatu sai ko yana da zumunci da su wa lahum alaihi wiladatu sai sun haifi manzo ta wani wajen illa bani tagaliba sai ko banu tagaliba ubangiji tabaraka wa ta'ala da harahu minhum ya tsarkake manzo Allah da gare su saboda bin sa addinin nasara kamar da ibnu saka malamin tarihi babba ya faɗa hikima ce zama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummi mislahum kamar su domin zama wasu a cikin littattafan annabawa an tsanta shi da haka cewa ba rubutun ba karatun kuma abin da yasa aka ce ummi ne saboda ije zaton cewa ko ya nemi taimako da rubutu dangane da abin da ya zo da shi na daga wahayi numasilatan li hali ummati domin halinsa zamo ta yi kama da halin al'ummarsa wanda aka aiko shi a cikinsu haka ɗin sai zama a ƙaraba shi ya kusa zuwa a gaskata shi ya fi nisa daga a ce za a turce shi nahin wato shi manzala sallallahu alaihi wasallam cewa baya rubutu baya karatu wannan cika ce a haƙƙinsa amma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda za a ce wani baya rubutu ko baya karatu to wannan tawaya ce sifa ce ta tawaya a haƙƙinsa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce ta cika amma sauran halitta gaba ɗaya haka ɗin sifa ce ta tawaya a haƙƙinsu Allah ya aiko manzo daga cikinsu huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tuno alaihi mu ayati halin kasancewarsa yana karanta ayoyin ubangiji a gare su yana karanta musu ayoyin ubangiji alqur'ana menene ayoyin qur'ani sune qur'ani wayu zakihim yana tsarkake su mina shirki da ka tare da wani da Allah ayuzilu anhum anhum shubaha ai yana gusar da rikice-rikice daga gare su wafza da al'aqidati yana gusar da bacin aqida hatta siru askiya dan su zama masu karfin fahimta masu zurfin fahimta wa yu'allimuhum alkitaba yana koyar da su qur'ani shine littafi wal hikma da kuma hikima ma fi me ake nufi da hikima abin da yake cikin qur'ani min al ahkami daga hukunce hukunce imami shafi yake cewa da inda kaji Allah ya ce kitabu kuma ya ce hikmatu to hikimatu din abin da ake nufi da shi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce take da hikima hikimar fassara Qur'ani don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban mai fassara Qur'ani wa in kanu lamarin da sha'anin da san sun kasance yadda muhaffafatu min as-saqilati innahum wasmuha mahzufun sunan an shafi ai wai innahum haƙiƙa su dinnan kanu sun kasance min qabl kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su lafiyar alalin mabayyin suna cikin bata mabayyani bayyane bata wanda yake a fili وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين أكو وسكما أدهم على الأميين أدمين أكو أميين أي الموجودين منهم أكو وسك ونسك سام أبن ساموا daga cikinsu والآتين منهم دون ذا سزونا gaba daga cikinsu ba adahum daga baya lamma ya haƙo bihim har yau ba su riga sun zo ba balle a ce sun rusku da su nan gaba ne za su zo su rusku da su hisabi katuwal fari kuma ko da sun zo dai in ana maganar rigaye ko maganar fifiko to ba za su kai kamar su sahabbai ba wanda duk zai zo daga baya ba fa zai zamo kamar sahabi ba na manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tarar da fifikon da zai tarar ta yi ma ya zamo ya samu ta wani bangaren wanda zai yi bata bajinta bajinta da sahabbai ma ba su irinta ba amma dai gaba daya a gaba daya ba wanda ya saita da sahabban manzo ya sa wani bisho tijani yake cewa in ana so a kwatanta sahabbai da mu sai a ce su duk abin da suke kamar tafiyar tsuntsun da ake kira duruwa ne mu kuwa da abin da muke kamar tafiyar kiyashi ya sa shi tafiyar kiyashi za ta tar da tafiyar tsuntsun da yake duruwa ba a mai na ma'ahun kamar kala shehu na kaɗairin kaɗaci ma da bibin numailati to wahuwar aziz ubangiji shi ne mabuwayi alhaki wanda yake wani fi mulki wa sunihi mabuwayi ne a cikin sarautarsa ba na za Allah zartar da abu wani ya ce ba za sai an tasa wannan abu haka nan kuma gwani ne a cikin duk abin da yake halitta da halitta Allah tabaraka wa ta'ala akwai gwaninta a cikin ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan baiwa baiwa ce ta Allah wato yace wahum tabi'una sune tabi'ai wal iktar alaihim takaitawa akan tabi'an kafi ya wadata fi bayani falsafa a cikin bayanin falsafa bai al-mabus fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su cewa sun samu fifiko alamar alahu bisa waninsu mimman bu isa ilayhim daga sauran wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi man ya min jami'il insu wal jinni daga baki ɗayan aljanu da mutane ila yawmil qiyamati ai zuwa ranar alkiyama zalika wannan abu da aka aka faɗa farlo labewa ce ta Allah baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wato tunda yake wal isari alaihim ay ay ala tabi'in ta kai ta masa tabi'ai bi tafsir al ahad dai a wajen fassara ahad da din yace tabi'ai ake nufi wa huwa jawabu amma qal wannan ba da amsa ne daga tambayar da tayi ayi me yasa aka taka ta masa tabi'ai tare da cewa sahabbai sun fi daga sauran mutane har zuwa ranar alkiyama shi ne fasuru ya ba da amsa cewa tun da fifita su ya tabbata rusa tabi'ai wanda su ne suka fi mimman ba adam daga duka wanda ya zo daga baya sai fifita su da zima daga haka masa baki ɗayan mutane har zuwa ranar alkiyama domin duk wani tsara sun fi daga wanda za su zo daga baya a hairu kuruni karne su mallazi ne nuna su mallazi ne nuna to wannan baiwa ce ta Allah Allah yana ba da ita ga wanda ya so annabiya ya ba da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal masku man zukira ma'ahu da wanda aka ambata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wanda ba su ne suka iya rubutu da karatu ba amma a aiko annabi a cikin su kuma a fifita su akan duk wani wanda ma ya iya rubutun da karatun wannan baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala in ya so ya fifita abu sai ya fifita shi sai ya fifita shi a duk yadda yake sai ya zama ya fifita da bai wace ta Allah Allah yana ba da ita ga duk wanda ya nufa wallahu Allah subhanahu wata'ala zulfar ne shine ma'abucin baiwa al'azim mai girma baiwar Allah ba ta da iyaka kuma yana ba da ita ga duk wanda ya so مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين هم من التوراة yadda za a kwatanta al'ummar da aka ba su a taura don su ɗauka ta su aiki da abin da yake ciki kulli ful amala biha aka kallafa musu yin aiki da ita ayil kiyama biha wato wai su tsaya da ita shine ma'ana an dora musu a taura falaisa huwa min alhamli ala zahari ba wai ana nufin an dora musu akan baya ba ba na dauka akan baya ne bal huwa min alhamalati wa alkafalati wanda aka nema suka lamince cewa lalle za su yi aiki daga attaura a su malami hamiluha wato sannan daga baya su ya zama ba su ɗauke ta ba su aiki da abin da yake cikinta ba lamai amma dubi mafiya ba su aiki da abin da yake cikinta ba minna ati sallallahu alaihi wasallam daga sufan manzo sallallahu alaihi wasallama fa lam yu'minu bihi wanda wannan yasa ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama inda sun yi aiki da attaura da sun ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam amma rashin ba da gaskiyar su da attaura shi yasa ba su gaskata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kama salil himayar kamar to kwatancin su kamar jaki ne hussar zikiri an ambaci zaki jaki da an bato li annahu abladul hayawanat domin duk a dabbobi ya fudu wata dabba wauta ya fudu wata dabba a karancin fahimta kamar jaki ne ya hamilu asfara da yake dauke da littattafai sifiri sifiri ai kutuba ai littattafai masu yawa fiya da minti fa'ihi biya dangane da cewa ba zai amfana da wannan littattafan ba ba zai amfana da wannan littattafan ba a bisa musulun ƙwamin lazina kazzabu bi ayatina a kan kwatancin da ake yi ga mutanen da suka karanta da ayoyin Allah su ne Yahudawa al-musaddiqatil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyin Allah wanda ke sun gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wato to misalin su yayin mu Yahudawa misalin su yayin mu in ban da munin misali kana mutum kana ɗan adam amma a ce za a kwatanta ka da zaki a ce da kai da zaki duk tafiya ku ɗaya ai a wato a zambuwa ɗan adam ya bai hali ba bai daidai ba a irin nan to a wanda yake mafi ɗaukaka a cikin halitta Allah amma a ce an mai da shi da shi da wanda yake koma ba duk ɗaya ne wa masu su zami mazuhu masu su zami an shafe وبعده المسوس إما هبروا أو ابتدى إلا يقدم مشئر wato wato a nan abinda ya sa ba a ambace shi ba saboda takaddamin mushir abinda ya sanar da shi ya riga ya gabata shi ya sa zama ba lallai sai an faɗe shi ba shi ya sa aka shafe wallahu la yadil qawmal zalim ubangiji ba ya dora mutanen da suka zalunci kansu akan shirya alkafirina wanda suke kafirai ba a ɗora su a kan shirya. Ƙul يا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وهذا المثل وأنا كرم مكانه أتي دابتين دجاكي ددين yorab ana saba shi da kulli man tahammala alquran ga dukkan wanda ya dauki qur'ani wala mai amal bihi amma zama bai aiki da qur'anin ba wanda ya ya iya qur'ani amma ba aiki da qur'anin sai a ce da shi da zaki duk tafiyar su daya da shi da zaki duk tafiyar su daya qul inna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina hadu ya ku wanda kwace ku yahudawa ne ay tamassaku bil yahudiyyati ya ku waɗanda suka yi riko da yahudanci wahiyar mullatu musa alaihissalam yahudi ya ce shi ne addinin annabi musa alaihissalam sababin saukar wannan ayar cewa yahudawa sun riya cewa su ‘ya'ya ne na allah wadda abu annahu la ya dukkan jannata illa man kana hudan suka yi da'awar cewa ba wanda zai shiga aljanna in ba wanda yake ba yahude ba kamar nabi sallallahu alaihi wasallama an ya zahara kazubuhun bitilkar ayat sai aka umarci annabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam an yuzhira ya bayyana kazubuhun qaryarsu bitilkar ayat da wannan aya shine mecece aya ko ya ku wanda suke yahudawa in za'amtum in kun riya kuna cewa annakum awliya'u lillahi ku dinnan ku ne masoya Allah min dunin nasu banda sauran mutane a cikin mutane gaba daya kuna cewa ku ne masoya Allah ta baraka wa ta'ala fata manna wata to inda gaskiya ne ga wani abu da za ku in kun yi wannan abin da za a faɗa kun tabbatar da cewa ku na Allah ne shine me shine ku burin mutuwa in kun to sadiqin in dai ku masu gaskiya ne ta'allaka bi tamannau ash-shartani sharuɗan guda biyu shine in za'antum da in kuntum sadiqina sun rataye da tamannau ala anna al-awwala qaidun fi sani bisa cewa shi na farkon shine in za'amtum qaidi ne a cikin in nabiyin shine in kuntum sadiqina wato shi ai in saddaqatum fi za'amikum ai in kun gaskata a cikin riyawa ku da kuke annakum mu'awliya lillah cewa ku masoya ne ga Allah wal waliyu shi ko wanda yake masoyi yusirul ahirata wanda yake masoyi na Allah waliyi na Allah yana fifita lahira akan duniya yana fifita lahira akan duniya a wa mabda'uha al-maut ita ko lahira mafarata mutuwa sai an mutu dole za a je lahira fata manna to ku yi burin mutuwar mana ku yi burin mutuwar in dai ku masu gaskiya ne wala ta ولا manna يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين wala ta manna lahu abada ubangiji ya ce bayan da za a yahudawa su yi burin mutuwa yahudawa sun fi kowa kin mutuwa sun fi kowa faɗin rayuwa wala ta jiran na humu a harsan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمذهبه من العذاب أي يعمر يهودا واسم كوا فدايين رايوا to ake cewa da su in dai ku nan kuna cewa ku masoya ne na Allah banda sauran mutane to ku yi burin mutuwa in kun tumsa rigin in dai ku masu gaskiya ne in dai ku masu gaskiya ne to ku yi burin mutuwa
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين wala ta bananahu bayan da za a yahudawa su yi burin mutuwa abada har abada bi ma kaddam ce ne saboda irin abin da hannayensu ta gabatar a nan aka ce la ta bananahu a sura bakara ko aka ce lan ya ta bananahu isharata don nuna ila annahu na fa'anhu tamanni cewa ubangiji ya kore burin haka zuwa daga gare su ala kulli hal a duk wata sifa suke da ita mu'akkadan fi kamatul baqara an karfafa ka bayan da yake yazo a baqara wa wa gaira mu'akkad ta yi zo ba abin karfafawa ba kama huna kamar yanda yake nan. kamar yadda aka faɗa a nan wala tamannawnahu can ko na baqara walan ya tamannahu magana wata ne saboda abin da hannayensu ta gabatar min kufri na daga kafircin su bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam likaunihim ya likizbihim saboda ƙaryar da suke ƙaryar da suke suke cewa a littafin su ba wata sifa da da suka gani ta manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu ubangi subhanahu wataala alimu masani ne bizalimina da azzalimai alkafirina suwaye azzaliman anan kafirai ake nufi قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون qul lahum ya rasulullah ce ne da su ya rasulullah ce ne da yahudawa innal mauta kun ga mutuwan nan hakika mutuwan nan allazi tafiruna min wanda ko yaushe kuke gudu daga gare ta ba kwa san a ce kun mutu a fa innahu hakika shi mutuwar alfa'u zaida innahu mulaqikum hakika shi mai tadda ku ne ba makawa mutuwa za ta za ta za ta fito za a za ta fito gare ku za ta riske ku duk irin yadda kuka kai ga gudun mutuwa ba makawa sai mutuwa a ta riske ku aina ma ta kunu bi durikum al-maut wa law kuntum fi burujin fi burujin mushayyada duk a inda kuke ba makawa mutuwa za ta riske ku ko da za ku yi gine-gine ku benaye ku je sama ku zauna a can to ba makawa mutuwa dai sai ta riske ku a sun maturar duna sannan kuma bayan mutuwar za a mai da ko ila alimin gaibi wa shahada zuwa ubangiji wanda yake ya san duk abin da yake fakakke kamar yadda ya san duk abin da yake a bayyane a sirri wal alaniya ya san abin da yake boye ya san abin da yake a fili fayyunabbi'ukum Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malu da irin abin da kuke aikatawa fa yujazikukum bihi zai muku sakayya da wannan abin da kuka aikata din a baya يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ya yi wa ɗaɗɗina amanu ya ku wanda yake sun ba da gaskiya idanu diya lissalati lokacin da aka yi kiran sallah almuradu bil azanu inda dulusul hadibi ala minbar abin da ake nufi da wannan kiran da aka yi lokacin da mai hudu ba kiran da ake lokacin da mai hudu ba ya zauna a kan minbari wa zalika wannan kuwa وأنه لم يكن فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رداء siwa domin ba a wani kira ga sallar juma'a a zamanin manzo in ba wannan ba ya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sallah ɗaya ake وكان له مؤذن واحد manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mai kiran sallah guda ɗaya ماذا يسأل عن wanda yake yin kira sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan mimbari idan manzon Allah ya zauna akan mimbari azzana shi mai kiran sallah yakan yi kiran sallah alawa bil masjidi a kofar masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam bai za nazala idan mai kiran sallar ya sauko أقام الصلاة sai a tsaye da sallah ثم كان أبو بكر وعمر sannan sayyidina abubakar da sayyidina umar suka kasance وعلي da sayyidina ali a zaman da ya da kufa a dai a kufa bayan ya zama abin rumuni ne zama duk wannan tsarin suke bi حتى كان عثمان har zamanin sayyidina usman وحصر الناس ya zama mutane sun yawaita madina ta bunƙasa ta cika da mutane وتبارك المسلمين gidaddadi sun yi nisa وزاد أذانا zada ba wawo zada a zadan a a sai ƙara wani kiran sallah آخر wani kiran sallah فأمر بالتأذين ya umarni da cewa da farko a ringa kiran sallah a gidansa wanda ake kiranta zaura wadda take a kasuwa فإذا سمعوا idan mutane suka ji kiran sallah أقبلوا sai su ta tawowa su ta tururuwa wajen tawowa juma'a حتى إذا جلس على har المنبر yayin da ya zauna a kan mimbari أذن المؤذن mai kiran sallah sai ya kiran sallah kiran sallah na biyu ولم يخالف أحد في ذلك a الوقت sanda sayyidina usman ya tsara a cewa a ƙara wani kiran sallah ba wani da a cikin sahabbai da ya ce masa haka ɗin da aka yi an yi ba daidai ba ba wani wanda ya saba da sayyidina usmanu a wannan wakacin قوله صلى الله عليه وسلم shi yasa aikin nasa sai ya zama hujja tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umarta ku ku bi tsari na ku bi tsarin hali ku ku yi shiryayyu bayana idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a fasau ku shuɗe famru ku ku shuɗe ila zikrillah zuwa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala a share bizalika ya yi nuni da wannan ila annahu lasa min as-sa'i al-isra' fi al-mashi cewa ba- da aka ce fasau ba wai ana nufin ku tafi da sauri ba a, ku tafi da sauri ba in lasin matlubi domin tafiya da saurin nan ba abin nema ba ne walau kafafa wata ko da ɗan adam yana jin tsoron juma'a za ta tsere masa to ba wanda ya ce ya sauri don ya riska ya tafiyarsa ta al'ada in allah ya sa ya riska shi kenan بل المراد به التوجه amma abin da ake nufi da wannan shine fuskanta والمشي da kuma takawa da kafa inda zahabi ko wal mashu والمشي عند الذهاب in za a juma'a a taka da kafa a je المفرد من الروح ya fi daga a ce an je akan wani abin hawa إن لم يكن أجور amma fa inda ake cewa tafiya da kafar ya fi idan ba wani dalili amma akwai dalili da zai sa sai ta abin hawan ne za a zo to wannan ba laifi wannan ba shine laifi ba وبعد إلى الصلاة لا بأس لا بأس به amma in an gama sallah mutum zai dawo gida to ba laifi ya zo akan wani abu a ce juma'ar akan wani abu shine aka ce ba haka ne ya fi ba amma in an gama juma'a za ka koma gida ko za ka koma kasuwa to wannan dan ka hau wani abu ba laifi ba ne to a fas'au la zikirillah ku yi gaggawa zuwa ambatan Allah to wato eh, da ya ce yawon juma'a ce ranar juma'a ana karantawa da rammataini da ramma biyu jumu'ati jumu'ati wahi qira'atul ammati wannan shine qira'ar ammawa amma to duk makarantar nan bakwai dukkan makarantar nan bakwai jumu'ati suka karanta wa qura'ash zuzan biskunil mim akwai qira'a jumu'ati wa fatiha akwai qira'a shazzama da fata juma'ati sumiyar bizalika ita juma'a an ambace ta juma'a littima'in nasi don haduwar mutane mutane suna haduwa fiha a cikinta lissalati don yin sallah wa kanat al-arabu tusammihi al-arubata larabawa kafin zuwan musulunci suna kiran ranar juma'a yawmul arubati yawmul arubati Eh, wato eh, haka suke kira kafin zuwan musulunci amma da musulunci ya zo sai aka ce a kira ta jumu'ati wa'alam ka sani an afran lalari cewa a gaba ɗaya daren da yake ya fi kowane dare lailatul maulid daren da aka fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daren manzan Allah ba wani dare da ya kai kamar ta a fifiko ثم ليلة القدر sannan bayan daren haihuwar manzo sai daren lailatul qadari lailatul maulid ta fi wa lailatul maulid inda ulama afdalu min lailatul qadari fa alama ثم ليلة sannan daren da aka isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam العرفة sai kuma daren arfa sai kuma daren juma'a na falisku sha'aban sai daren rabin sha'aban fal'idu sai daren idi wa zan ayyami mafificin kwanuka yau ma'arafata ranar yakin arfa yau arfata ranar tsayuwar arfa a yini kuma yinin da ya fi kowanne shine yinin arfa sun ma yau munisku sha'aban sannan kuma yinin rabin sha'aban yinin da sha'aban ya zamo sha biyar sun ma juma'a sannan kuma dana yinin juma'a wallai da afirin minan nan shi dare ya fi rana a dare ya fi rana saboda aikin ma da aka yi da dare ana ninkawa akan irinsa da aka yi a rana Ehun, i- aiki da aka yi da daddare ana ninkawa wato akan wanda aka yi da rana shi yasa a maulamu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu zama yana daga cikin tsare-tsaren ɗariƙarsa cewa kamar zikiri wuridi na safe a iya yi da daddare a yi ta ƙadimi ko da ba wani hanzari me yasa lifari zikirin lahi fil layali saboda ambatar Allah da daddare ya fi shi yasa aka ce a iya yi ma da daddaren a gabatar da shi ko da ba wani dalili to ah, wato ah, wato dare ya fi ya fi yin wazar to ku gaggawa zuwa ambatan Allah menene ambatan Allah as-salat sallah sallah to wazar bai'a ku bar kasuwanci ku bar ciniki ai utulu ko aka da ku bar kullar ciniki fal muradu bil bai'i abinda ake nufi da cinikin al'aqad kullar cinikin bi tamamihi gaba daya fa huwa dabul kulli min al bai'i wal mushtari shi yasa wannan aya tana magana da kowanne daga shi mai siyarwa da shi mai siye cewa su kyale magana cinikin ga babban magana ta zo ita ce sallar juma'a shi yasa su kyale magana siyarwar ko siyar
washira'i al'ijarar a sufuri tafiyar su ɗaya da bai'i siyarwar
washira'i ko siye yanda aka hana siyarwa ko aka hana siye idan an yi kiran sallar juma'a to haka ma ba daidai ba ne a ce za a yi sufuri a sannan a ce ina so ka bani hayar dabbarka zan biya da kaza ko ko ina so ka zo ka yi min aiki kaza zan biya ka kaza to dai wannan ba daidai ba ne a sannan haramun ne shafa'atu ko riko da shub'a wattauliyatu ko jubinta wani ya biya abin da kai ka siya wal'iqalatu ko za- zo mai ciniki fa'in wada'at idan ya zama wa'annan abubuwan da aka ambata sun afku hurrimat shikenan wa- wato hur- eh, idan irin wannan abubuwan da aka ambata suka afku aka yi su to sai ya zama haramun ne aka yi ciniki bayan an yi kiran sallar juma'a na biyu to wannan cinikin haramun ne kuma za a bata tasirat inda maliki za a bata wajen imam malik saboda mai haƙƙin Allah ne Eh, wa- wal haqqu in kana li haqqin lahi yufsahu la li haqqi abdin wani lillahi ah, lil abdi fi tasriyati al hawani lillahi fi nidas salatil sani fa yusawun nikahu bid dalaqi ibrahu uhu bil abdi zu'ti laqi yana shi Abdullahi dan fodo yake fada a alfiyarsa ta usulul fiqh inda shafi'i ta harumu amma wajen imamin shafi ya ce ta haramta amma ba a batawa ba za a ce a bata ba sai dai a ce ta haramta din Na zaliku ku kyale kasuwancin nan da sauran mu'amaloli ku fuskanci juma'a khairul lakum ya fi gare ku in kun ta da na waro in dai kun tabbatar da cewa yin haka din ya fi cewa ya fi din fafa aluhu to ku aikata ku yi yanda aka faɗa din nan فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون bai za ƙuriyar salatu wakacin da aka gama sallah nan ƙuriya ma'anarsa gamawa ba wai an rama ba ƙara yakan zo da ma'anoni wajen guda bakwai ko takwas a ƙura'ani akwai ƙara eh, wanda yake ya yi akwai na umarni wa ƙarai na ila bani isra'ila akwai na ƙaddarawa iza ƙara amuran fa'ina ma kunu lahu fa'ina ma kunu lahu kun fayakun bai za ƙuriyar salatu in aka ba da sallah aka gama daga sallah aka gama sallar juma'a fanta shiru filan to ubangiji ya yi muku izini ku yaɗu ku yawo a duniya littijarati dan kasuwanci wa tasarrufi fiya wa jiku don ku yi tasarrufi a cikin bukatunku don ku yi tasarrufi a cikin bukatunku to to a amru ibahatin wannan umarni ne na halattawa umarni ne na halattawa an samu saɓani da yawa a tsakanin malamai idan umarni ya zo bayan hani to me yake fa'idantarwa wasu dai suka ce a lil'izini ba da lahazari inda al'aksari lil'izini ba da lahazari inda al'aksari faddai rusdadu fazuru haskure wato wasu da yawa sun ce idan umarni ya zo bayan hani to yana nuna izini cewa an izini kamar yadda shi ma fassuru ya tafi a kai a nan ko an halatta cewa a yi abu akwai wanda suka ce a ba haka lamarin yake ba za a duba a ga kafin a ce an hana din nan me matsayin abu abinda kafin a ce an hana yinsa ya zama mustahabi to in aka dawo aka ce a yi sai a ce yin nasa ya dawo mustahabi amma abinda da can yinsa wajibi ne sai aka zo aka ce kuma kada a yi to yanzu aka dawo aka ce to a yi sai yin nasa ya koma wajibi shi ne ma'ana kenan yana komawa ga matsayin da da yake kafin haka wabta ku nema udlubur ku tsaya ku nema arziki min farilla daga baiwar Allah tabaraka wa ta'ala ku tsaya ku nemi arziki daga baiwar Allah tabaraka wa ta'ala waskurullah kasiran ku ambaci Allah ambato mai yawa zikiran kasiran ambato mai yawa la'allakum tuflihun ko dai ku kwara bauta da tafuzuna ko dai ku kwara bauta shi yasa shi dan adam a koyaushe ana neman sa da ambatan Allah shi ne ce a tabihi saniyatan ya zo da magana ambatan Allah mara ta biyu ilama dan sanarwa da anna zikrallah da cewa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala mamurun bihi fi sa'iril ahwali abu ne wanda yake an yi umarni da shi a baki ɗayan halaye lafiyar su su salati ba sai a sallah kaɗai ba kuma Allah yake faɗa mana cewa zikirin nasa ya fi girma wala zikirullahi akbaru ambatan Allah ya fi girma daga duk wani aiki na bin Allah tabaraka wata'ala to ko dai ko kwara bauta wa kana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya haɗu bu yawan juma'a yana cikin hudu ba ranar juma'a faƙadimat airo sai wasu baƙi suka zo ɗauke da kaya wani riba lukudu mai haɗabar aka buga wato ganga babba saboda zuwan wannan matafiyan da kayan nan da kayan nan alal adati bisa yadda dama an saba yin haka fahar da hannasu mutane suka fito dangarin wannan ayarin da suka zo a da suka zo min almasi daga masallaci gara su dai ashirar rajula in ba mutum goma sha biyu ba su ne suka ci gaba da zama tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a to shine fa nazala sai wannan ayar ta sauka wato da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ne bayan juma'a bayan an yi sallah kal idai ne kamar yadda har yanzu ake a sallar idi sai an yi sallar idin ake hudu ba da yace fa kadima ayru aymina shami wasu matafiya suka zo daga sham kadima bihadi ya tubnu halifatul kalbi a dihiyatu dan halifa wanda yake daga banu kalbi shi ya zo da wannan ayar shi ne ya zo da wannan kayan wakata gala'in fil madina a sannan ana matsananciyar tsada a madina وكان في تلك القافلة جميع ما يحتاج إليه الناس
wannan ayarin na 'yan kasuwa ta kunshi dukkan abin da mutane ke bukata zuwa gare shi duk nau'o'in abin da mutane ke bukata sai ya zama yana cikin ayarin nan daga alkaba da kuma gari ko mai da wannan wannan ya sauka da wannan kaya nasa wannan kafila tasa gurin da ake kira a hajarun zaiti shi a hajarun zaiti wani waje ne a kasuwar madina aka buga ganguna aka kada ganga don a san cewa ga kaya sun zo don a sanar da mutane da zuwansa wanda yake son ya siya ya zo ya siya wasu suka ce a'a wanda suka sa aka buga gangan nan mutanen madinan ne akan al'ada yadda suka saba a cikin cewa su sun kasance suna wato tarar ayarin da buga ganga da yin tafi إلى أهل القاضي wasu ka ce a'a iyalin shi wanda ya zo da ayarin su ne suka yi haka قال قتادة katada ya ce بلغنا mun samu labarin ذلك ثلاث مرات cewa sun aikata haka har sau uku آه، كل مرة a kowace marra تقدم البير من الشام ayarin nan suna zuwa ne daga ƙasar sham ويوافق قدومها ويوافق قدومها يوم الجمعة da zuwan nata yana dacewa kuma da cewa ranar juma'a ne وقت الخطبة wakacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake hudu ba to sai duk gaba ɗaya mutane suka fashe suka kyale manzo sallallahu Alaihi wasallam sai ko mutum goma sha biyu wafi ruwayatin a wata ruwaya من الذين وقومه cewa waɗannan da suka ci gaba da zama tare da shi baƙo baƙo daga baƙiya baƙo baƙiyu ne
أربعون رجلا mutum arba'in ne في وراء أنهم a wata ruwaya cewa da suka ci gaba da zama tare da a, annabi nuhu mutum takwas ne وفي وراء أنهم ثمانية a to a wato mutum arba'in ne akwai wata- a wata ruwaya cewa su takwas ne وفي وراء أنهم a wata ruwaya cewa su ishirin na- sha ɗaya ne su goma sha ɗaya ne وفي وراء a wata ruwaya cewa su goma sha uku ne في وراء a wata ruwaya kuma aka ce su goma sha hudu ne هذا من شاء شاء من سبيل الله في غير wannan ne mafarar samun bambancin fahimta tsakanin shugabanni عن الذي kan a girbi juma'a a cikin adadin da da shi ne juma'a za ta iya kulluwa صح عند مالك ya inganta wajen imam malik cewa su dinnan su goma sha biyu ne صح عند شافعي أنه shi yasa ya ce juma'a tana inganta da mutum goma sha biyu baki na lissalamiha da za ci gaba da zama tare da liman haƙƙi zuwa liman a ce ya yi sallama idan suna sha biyun sai wani a cikinsu alwalarsa ta warware to irin wannan sai ya zama abin da ake cewa wa- a- wato gu- guri da yake bacin sallar mamu zai iya bayuwa ya zuwa bacin sallar liman domin a nan sai a ce liman ɗin ma sallarsa ta ɓaci ayan da sauran duk wanda suke bi sai a ce duk sallar su ta ɓaci da sababin ɓacin sallar wannan mutum ɗaya to عند الشافعي ya inganta wajen imami shafi'i kuma cewa su arba'in ne ورد في الحديث ya zo a hadisi وسلم قال cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ثلاث طابعة da a ce kun ci gaba da fita har ya zamo ba wanda ya saura a cikin ku سال بكم الوادي da filin madina ya kwarara da wuta da ku da gaba ɗaya sai allah ya ƙona ku to وإذا قضيت الصلاة
eh shi ne وإذا قضيت الصلاة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا- domin faro ilaiha انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين wai za ra'au tijaratan idan mutane suka ga kasuwanci a wani hawan ko wasa in faro ilaiha sai su tafi zuwa gare ta su watse su wajen a ai tijarati ai ga kasuwanci ne an na hama dubu domin ita ce abin da suke nema donin lahau ba wasan ba ai wanda zai sauwaka da humul huruja abinda ya ba su damar su fita watar ka rasulillahi su bar manzara sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba أنهم ظنوا أن cewa shine cewa sun ɗauka أن الخروج بعد cewa a fito bayan an gama sallah daidai ne لا لا لا من قراءة المقصود a fito don a biya bukata هو الصلاة shine sallah wato don kirayin makasudi abinda ya sa aka ce sannan fitowar daidai ne domin abinda ake nufi da taruwar ya ƙare shine a sallar juma'a لأنه كان يقدم الصلاة على الرؤية domin da can da farko manzala sallallahu alaihi wasallam sai bayan ya yi sallah sannan yake hudu ba فإذا kamar yadda ake a idi فلما وقعت هذه الواقعة yayin da wannan af- mai afkuwa ta afku ونزلت الآية ayan nan ta sauka قدم خطبته shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama sai ya fara yin huduba sannan yake sallar juma'a sai ya gaba ya gabatar da huduba ya jinkirta sallah ya zama sai an gama huduba sannan za a yi sallah wata kuka su kyale ka rasulullah qa'imun alhali kana tsaye alhali kana tsaye ko kana tsaye kana abin akwai abin da kake karantawa ko ba abin da kake karanta wato aha. wato wato ko kana tsaye kana yin huduba a su kyale ka a maimakon su saurari hudubar da kake yi a su fita zuwa wannan kasuwanci zuwa wannan kaya na kasuwanci da aka kawo to da kul
إشارة إلى أن الأولى تكون من قيام لا من جلوس a da aka ce ƙa'ima isharatu akwai nuni ila annal hudubata zuwa cewa hudubar تكون من قيام ana yin ta ne a tsaye قال القبة lamin julusin ba daga zaune ba alƙabatu ya ce سيدنا ابن مسعود an tafi a dan masudin allah ƙara da gare shi كان النبي يصلي أحد ya haɗu ka'iman au ka'ida manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wajen huduba a tsaye yake yin hudubar ko a zaune قال sai ablan masudin ya ce قال وتركوك قائما yanzu baka karanta faɗin allah ba wata kuka ƙa'imar sun maka a tsaye ai manzon allah a tsaye yake yin hudubar قال جمهور العلماء mafi yawan malamai suka ce والوت فريرة yin huduba farilla ce a sallar juma'a قال داود الزاهي yawon zahiri ya ce من مستحبته iya mustahabatu yin hudubar ba farilla ba ce an so ne kawai kuma shi a wajensa mutum biyu ma sa iya yin juma'a ma'an ba kuma lalle ba ne sai an yi huduba ويجب أن يعرف الإمام قائما wajibi ne a wajen mafi yawan malamai a ce liman ya huduba a tsaye خطبتين hudubar guda biyu ko yake يفصل بينهما بجلوس yana raba tsakaninsu da zama وقال أبو حنيفة abu hanifa ya ce da shi da imam ahmad لا يشترط القيام ba sharaɗi ba ne hudu ba sai an yi ta a tsaye bari a iya yin ta a zaune ولا القعود haka nan ba a sharɗanta zaman ba ويشترط الطهارة في العلة عند الشافعي an sharɗanta cewa ba a yin hudu ba sai da tsarki sai da alwala a gurin imamin shafi'i shine wishtarar da haratu an sharɗanta tsarki fi turbata a cikin hudu ba inda shafi'i gurin imamin shafi'i في أحد القولين a ɗaya daga cikin zantukan da aka ruwaito daga gare shi وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة karancin abin da ake kiransa hudu ba نعم أن أن يحمد الله an yi hamadallah ta'ala shine mai hudubar ya yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala ويصلي على النبي wa yusalliya ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ويوصي بتقوى ya الله wasiya da a cewa a ji tsoron Allah هذه الثلاث wannan abu ukun da aka faɗa shine yabo ga Allah da salati ga annabi da kuma yin wasiya da a ji tsoron Allah shuruɗin sharuɗa ne a cikin hudubobin nan guda biyu gaba ɗaya da huduba ta farko da huduba ta biyu ويجب أن يقرأ في الأولى آية wajibi ne a ce shi mai yin huduba ya karanta ko da aya ɗaya ne a hudubarsa ta farko ويدعو للمؤمنين ya addu'a ga mummune a cikin ah, huduba ta biyu ولو ترك واحدة من هذه da a ce zai bar wani abu daga wannan هذه الأمسك hamsati daga wani abubuwa guda biyar لم تصح خطبته to da hukunsa ba za ta inganta ba wajen shi imami shafi'i ولا جمعته haka nan juma'ar ma ba ta inganta ba in aka sallar juma'ar haka to juma'ar ba ta inganta ba wurin imami shafi'i وذهب أبو حنيفة abu hanifa allah ƙara dagare shi ko ya tafi إلى أنه zuwa cewa shi mai hutuba da zai zo da tasbihi ko tahmidi daya eh, أو تكبيرة ko kabara daya أجزاءه ya isa masa wajen abu hanifa an cewa subhanallah ya yi hudu ba ko ce alhamdulillah ya yi hudu ba ko allahu akbar ya yi hudu ba وذهب مالك imam imam malik ko ya tafi ما يقع عليه عند العربي اسم الخطبة cewa abin da yake wajibi shine a zo da abin da larabawa suke kira hudu ba shine abin da duk da sunan hudu ba yake abuwa a kansa wajen larabawa وهو كلام مسجع shine magana wadda aka yi mata saja'i مشتمل wanda yake ya kunshi tsoratarwa da yin albishir ya kunshi tsoratarwa kamar yadda yake ya kunshi yin albishir to wannan shi ya sa malamai suke cewa da a ce zai ce ita kuma fi ma bihi amar wanta hu amma an huna hawa zajar da sai a ce ya zo da hudu ba saboda ya kunshi umarni da hali ba shi kuma ya zo da sadda'i irin yadda larabawa suka yi hudu ba قل كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند الله abin da ya tabbata wajen Allah ai kullahu ka faɗa musu tajiba don koya musu ladabi wa zindiran lahu da tsawatarwa gare su an auki musu da hazin fil da ka ce sun komo yin wani aiki irin wannan kada daga yau a ce kana hudu ba su fita su kyale ka kai kana hudu ba su su ce za su wajen wani kasuwanci su kyaye haka to idan zamanin sahabai allah subhanahu wa ta'ala ya yi fada ya yi rarauka a kan ƙil a tsaya a saurari hudu ba tare da cewa an yi sallah to ai kana ma kenan a yanzu tun da rafkanar da ake ciki a yanzu ta ninninka ninki ninki ninki irin rafkanar da take a zamanin sahabai in ma akwai rafkana a sallah ne ma su ai karni ne tsara ne wanda yake gaba ɗayan su tsarkaka ne wanda a cikin ruwa wanda Allah ya duba ce ku ko ba za su yi wani laifin a shi ya yafe musu to yanzu kana ma kenan shi yasa so da yawa yadda muka yi ko da samari suka yi a ce abin da ake bukata kawai a sallah a je a sami raka a biyun nan in an samu wannan raka a biyun an saurari hudu ba ko ba a saurara ba duk wannan ba wani abu bane a wajen su shi yasa wannan ba abu bane wanda yake daidai ya kamata a gane cewa sauraron huduban nan muhimmi ne akwai da yawa wanda suke ganin sauraron huduban nan ita huduban nan kama da aka shafe raka'a biyu daga azahar sai aka musanya da huduba sai ya zama huduba kamar maimakon wani raka'o'in ne guda biyu to ce nema inda zai abinda ya tabbata wajen allah huwa hairu na daga lada hairu ya fi zilazi na amino ga wanda suke mummune minar lahau daga wasa wa minar tijarati ya fi kuma daga kasuwanci ya fi kuma daga kasuwanci a aikun lahun tare da to an yi shi ko wato wallahu hayrul raziqin ubangiji shine fiye mai masu azurtawa ismu tafrilin sunan tafrilin da aka ce hayru bi itibari anna fillahi wa tijarati lazzatan dunawiyya dan yu duban cewa ta yi a ce an samu wani jin daɗi na duniya dangane da wasan da aka mai da hankali gare shi ko kasuwanci rayuwa ana cewa kullu insanin yanzu ko a kowa yana azurta mutanen gidansa ma'ana shi yake samo musu abinci to ayin miyar rizkin layi amma shi samo wanda yake yi daga arzikin allah shi yasa shi razikun ne majazin amma raziku hakikatan Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake raziku hakika shine Allah tabaraka wa ta'ala suratul munafiqina madaniyatun wa
to la haru raziqina ubangiji shine fiye mai azashi an an faɗe shi ko yuqalu kullu insani yarzuqu ayata wa ayyamin billahi ta'ala tasihul li hadha al-qawl al-mazkur ingantawa ne ga wannan maganar da aka faɗa wal ma'ana abinda ake nufi abinda ake nufi laysa muradu bihi anna kullu insani yarzuqu ayatahu al-istiqlal ba wai ana nufin cewa kowane mutum yana azurta iyalinsa ba a bisa sadankanta cewa shi yake ba su arzikin ta ko kaka wa bi hauli ta fuska da ba su ko wata ko karfinsa ba haka ake nufi ba bal min rizqillahi ta'ala bari duk abin da yake yi yana yi ne daga arzikin Allah tabaraka wa ta'ala yujiri ala yadayhi Allah yana gudanar da azurtawar a hannunsa amma ba wai shine mai azurtawar a hakika ba shi zarar hannu ne na sabuwar arzikin Allah gare su amma ba shine mai azurta su din ba da shi da su kansu mutan gidan da Allah ne na da zanzukuhu wa iyyakum da su da ku gaba ɗaya mu ne za mu azurta ku mu ne za mu samu muke ba ku abin da za ku ci shi ya sa ba yin naku ba ne yake sawa ku samu a bayarwar Allah ta baraka wa ta'ala Allah ko ta san sura
اللهم صل على سيدنا محمد وآله
salatu fati uku صلاة